الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka mustalahul hadith na al'allama sheikh salih bin uthaymin rahimahullah ta'ala sati da ya gabata yau dai muna sha hudu ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai biyar ga watan biyu miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun ɗauki bayan mun ga tarjama da imamul bukhari kuma da littafin shi sahil bukhari sati kuma da ya gabata muka ɗauki tarjama ta sahih ta muslim da sahih littafin shi sahih ina ga za mu tashi a kan ma'ambaci fa'ida ta farko ko bayan tarjama ta imam muslim muka ambaci alfa'idatul ula muka ambaci alfa'idatul saniya an ban mance ba mun yi ta ko magana sheikh islam ibn taimiyya jamhur ma an kira alal bukhari shi ma man ɗauke shi mujmal wal mufassal idan za mu tashi dai a takaice a sunan nasa'i قال المؤلف رحمه الله سنن النسائي سنن النسائي ألف النسائي رحمه الله تعالى كتابه السنن الكبرى وضمنه الصحيح والمعلول ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النساء من حديثه ما ليتي إمام النسائي وند رحمة الله تكار تبتا أغريش يا والله للتاهن شيء السنن الكبرى wanda ya sanya mai take ko suna da sunan kubra wa dammanahu sahih wal ma'lul ya gama a cikin wannan littafi hadisai ingantattu da wanda suke da illa wanda suke da rauni sun makhtasarahu fi kitabi sunan sugra sannan kuma ya takaita shi ya raurayo da shi a cikin littafin da ya sake wallahawa wanda ya sanya mai sunan sugra wa sammahu al-mujtaba kuma hallau sanya mai suna almushtaba tsamamme ko zababbe jama'a fihi sahiha indahu ya tattaro a cikin wannan littafi nashi ingantattun hadisi a hadisai a wurin shi wanda iya ganin sun inganta wa huwa al-maqsudu bima yunsabu ila ruwayatan nasa'i min hadisi kuma shine manuwa na abin da za a dangana ya zuwa imamun nasa'i na hadisi wal mushtaba aqallu sunan hadithan da'if al mushtaba wannan littafi shine wanda bangaren hadisi mai rauni a cikin sunan shine kadan ba a samun in aka gama aka gwama shi da sauran sunan za ka samu mujtaba ya yi karamcin hadisi mai rauni nam wa rajulan majruhan wa darajatuhu ba'da sahihin kuma hallau idan aka auna mazazan da suka rawaito hadisin da suke da cikin isnadin wannan littahi za mu ga halarsu suka yi karamcin wajen rauni da matsayi game da bayan sahih bukhari da muslim ina ana samun da yawa daga cikinsu sika ne ko makbul idan aka auna shi da sauran sunan فهو من حيث الرجال من حيث الرجال تبانغرا مزاجي مقدم على سنن ابي داود والترمذي انا gabatar da shi a cikin akan akan sunan abi daud da eh, na sunan tirmidhi li shiddati taharri muallifihi fi rijal saboda tsananin taka taka tsantsan na wanda ya wallaha littafin wannan shi mai imamu nasai bangaren fitar da hadisi a wajen mazajen da za su ruwaito hadisi قال الحافظ بن حجر رحمه الله امام حافظ بن حجر وند رحمه الله تكار تبتا غريش يتي كم من رجل اخرج له ابو داود والترمذي تجنب النسائي اخراجه اخراج حديثه بل تجنب اخراج حديث جماعه في الصحيحين تدايوا ذاك سامو na mutumin da imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka fitar da shi imamu nasa'i ya- ya- ya kaurace mishi ya kauracewa fitar da hadisin shi bari bal sai da imamu nasa'i ya kauracewa wasu mutane wanda sai imamu bukhari da muslim suka rawaito daga gare su saboda ta katsantsa وبالجملة فشرط النسائي في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين a dai dun- jumlance ko a dunkule sharaɗin imamun nasa'i a cikin wannan littafin shi mujtaba shine mafi ƙarhi ga sauran littattafai na sunan bayan sharta na wanda za a samu na sahih bukhari da muslim mazajen da aka aka gindaye sharta akan ruwaya cikin sahih bukhari da muslim نعم ترجمة إمام النسائي قال هو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ويقال النسوي نسبة إلى نسعى بلدة مشهورة بخراسان شيني أبو عبد الرحمن بابا عبد الرحمن الكنية شيني أحمد بن شعيب أحمد بن شعيب بن علي نسائي دنغني دا نسعى kuma ana ƙal- ana cewa nasawi sai a ce nasawi nisba ila nasa dangane ne zuwa gari nasa garin da ya zama to shahararre ne a ƙasar khurasan wuli da sanata miyatain wa au miyatain wa hamstashar au hamsata ashar ba da miyatain an aihe shi a hijira tana da 215 fi nasa a wannan gari nasa ثم ارتحل في طلب الحديث سنيته يبقى زنغو يي بلاغرو سبب نيما حديث وسمع من أهل الحجاز وخراسان والشام والجزيرة وغيرها يا سوراري إلمن حديثي daga mutanen Hijaz da mutanen Khurasan da malaman Sham da Jaziratul Arab wa gairiha da sauransu wa kama bi Misra tawilan ya zamna a ƙasar misra tsawon zamani wantasharat musannafatuhu fiha kuma littattafan da ya wallaha ta yaɗu a wannan wuri thumar tahala ila dimishk sannan ya yi bulaguro ya tahi dimishk wa hasalat lahu fiha mihna sai zamanto ya samu jarrabawa a wannan dimishk wa tuwfiya sanata 303 au 3 ba'da 300 ya rasu hijira tana da 303 shi da aka haihuwa hijira tana da 215 fi ramla a wani gari wanda ake cewa ramla fi filistin a ƙasar filistin an uthman an 88 sana bayan iya da shekara 88 wa kad khallafa musannafatin kathiratin fil hadith wal ilal imam nasa'i ya bar littattafai dewa a cikin ilimin a cikin hadisi da illolin shi farahimahullahu allah madaukaki ya rahamce shi wajen zahu anil muslimina khaira allah ya sakauta mashi alkhairi daga musulmi Uh, sunan abi daud yana daga cikin al'usul ko kutubu sitta akwai na hudunsu sunan abi daud littahi na sunan na abi daud wa kitabun ya blog 4,800 hadith littahi ne wanda ya kumshi hadisi 4,800 4,800 انتخبه مؤلفه من خمسمائة ألف حديث wanda ya wallaha wannan littafi ya tsamo ya raurayo wannan hadisi dubu hudu da tamanin da dari takwas daga hadisi dubu biyar dubu dari biyar hamsin mi'a dubu dari biyar nam hamsin mi'a ta alf dubu dari dari biyar daga dubu dari biyar kina ne ya raurayo 4,800 waktasara fihi ala ahadithil ahkam kuma inda ya sha bamban ya takaita ne akan hadisai na hukumce-hukumce wakala zakartu fihi sahiha wa ma yushbihuhu ya ce na ambata a wannan littafi hadisi ingantacce da abin da yake kama da shi wa ma yuqaribuhu kuma da abin da yake kusa da abin da ya zama to hadisi ne sahihi وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد ينب- نبهته bayyantuhu afwan abin da ya kasance a cikin wannan littafi na na abin da yake da tsananin rauni to suna faɗakar akan cewa wannan hadisi ne mai rauni ya zama to da'ifi ne jiddan ko wahin sai ce a ga yi bayani akan wannan hadisi ya da rauni walaysa fihi an rajulin matruk hadith shay kuma cikin wannan littafi na babu wani mutum wanda aka bararren hadisi ne wanda aka tome shi da ƙarya ko makaryaci wa ma lam azkur fihi shay'an fa huwa salihun abinda ban ambaci wani abu ba na hukunci akan wannan hadisi to nagartaccen hadisi ne wa ba'daha asahu min ba'd kuma shashen wannan hadisai wasu sun yi shashe inganci wala hadithu lati wada'tuha fi kitabi sunan aktharuha mashahir kuma mafi yawancin eh, hadisan da na sanya a wannan littafi to ma- ma- yawancinsu hadisai ne wanda suka zama to shahararru wannan kenan malam nan ya mana bayanin imamu abu dauda ya mana bayanin yadda ya wallaha littafi da sharuɗan shi ƙala suyuti imamu suyuti rahimahullah yake cewa ya tamilu an yuri da bisalih mai iya iya ɗaukan ma'ana manuhoshi da cewa nagartacce ne a salihu li'itibar kenan ya inganta a lura da shi duna lihtijaj ba a kawo hujja da shi ba akwai daraja ta hadisi wanda ya zamanto iya da rauni to amma idan ya zamanto hadisai masu rauni wanda ba mugun rauni ba suka gangamu to sai a lura a yi itibarin su hadisi ne hasan sai suka yi daraja ta hadisi ne mai kyau musamman ma in suka zo ta wata hanyoyi daban ta ya zo da wancan hanya daban sai dai tana da rauni waccan hanya tana da rauni waccan ma tana da rauni aka gangama sai ya zamanto an yi itibar kin shi ya zamanto maimakon ya dau matsayin da'ifi sai ya dau matsayin hasan akal duna lihtijaj ba wai hadisin da za a kawo hujja da shi ba fa yashmalu da'ifa sai ya kumshi hadisi mai rauni lakin zakara bin kathir annahu yurwa anhu annahu qala muhammad bin kathir rahimahullah ya ambata cewa ana rawaitowa daga imam abu daud annahu qala yace ma sakata anhu fa huwa hasan hadisin da bai yi ba hukumci a kan shi to wannan ana ɗaukar shi hadisi ne hasan wanda ya kyale bai sanya bai ce ba sahihi ne ko ko wahin ko matruk ko da'if bai hukumci a kan shi ba ana ɗaukar shi hasan fa in sahha hadha fala ishkala mala yace in wannan magana da aka dangana wa abu dauda ta inganta to babu matsala intaha kalamu nan maganar malam ta kare ai fala ishkala fi anna al murada bi salih babu rikita akan munuha da cewa nagartacce ne salihul itibar kina ya cancanci ya inganta a yi a lura da salihul ihtijaj ya cancanta a yi a kafa hujja da shi wakala bin salah muhammad bin salah rahimahullah ke cewa fa'ala hadha ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين abinda muka samu a littafin shi mazkuran mutlaqan an ambace shi ba da hukumci ba walaysa fi ahadi sahihain kuma ba a same shi ba daga ɗaya daga cikin sahihai littattafai Bukha- imam bukhari da muslim wala nasa ala sihatihi ahadun kuma babu wani wanda daga cikin malaman hadisi yayi nuni a bisa ingancin shi arafna arafna annahu min alhasan inda abi daud to sai mu lura mu gane cewa mu san cewa wajen abu daud wannan hadisi hasan ne wa qala ibn manda ibn manda rahimahullah yake cewa wa kana abu daud yukhrij al-isnad ad-da'if idha lam yajid fi al-bab ghayra yace imamu abu daud na fitar da isnadi mai rauni a cikin babi idan bai samu ba wani wani hadisi wanda ya yi shi inganci wa qala ibn manda wa kana abu daud nam shine wa kana abu daud يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عندهم من رأي الرجال domin shi iya ganin hadisi ko da dai mai rauni ne shine mafi ƙarhi da maganganun mazajen mutane malamai na'am وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لتاهن أبو داود سنن كنش يا شهر سكان مالمي لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام مالمان فيكو دومن يا تترو حدثان دسكي بياني كون حكمش حكمش وذكر مؤلفه أنه عارضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده kuma abu dauda ya ambata cewa ya bujiro wa imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a ya bujiro mashi wannan littahi fastajadahu ya kyautatar da shi yace wannan littahi mai kyau ne yace jayyid ne wastahsanahu yace iya da kyau ne yace mai kyau ne wa athna alaihi ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim rahimahullah ya yabe shi sana'an baligan yabo wanda ya kai mutuka fi muqaddimati tahdhibihi a cikin mukaddima gabatarwa ta littafin shi a tahzib na ga sai nam sai mu tsaya nan duk da cewa kuma mun zo gab da sanin tirmidhi mai yi da tarjamal abu daud huwa suleiman bin al-ash'ath bin ishaq al-azdi as-sajistani shine suleiman dan ash'ath dan ishaq al-azdi as-sajistani mutumin sajistani ولد في سجستان سنة 202 an aihe shi hijira tana da 202 a wannan gari na Sajistan wa rahila fi talabil hadith yayi bulaguro saboda neman hadisi wa kataba an ahli iraq ya rubuta hadisi daga mutanen iraq wa sham da sham wa misra da misra wa khurasan da khurasan wa akhadha an ahmad bin hanbal kuma yayi almajirci wajen imam ahmad bin hanbal ya dauki hadisi daga wurin shi wa ghairihi min shuyukh al-bukhari wa muslim da wani ma imam bukhari daga wani ma imam ahmad na cikin ah, almajiran eh, bukhari da muslim athna alaihi ulama wa wasafuhu bil hifz tam malamai sun yabi abu daud kuma suka kamantar da shi da ma'abucin harda ce cikakka wal faham da fahimta al-saqib mai tsananin mai tsanani walwara da tsantsani tuwfiya fil basra sanata 275 ya rasu a basra a garin basra hijira tana da 275 an 73 sana bayan iya da shekara 73 wakad khallafa ilman kathiran ya bar ilimi mai yawa fi mu'allafatihi a cikin littattafan da ya wallaha rahimahullah rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi waje zahu anil muslimina khaira Allah ya sakauta mai da alkhairi daga musulmi wallahu alam sai mu tashi insha Allah a cikin sunan tirmidhi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk